takwas ga watan safar hijira na da shekara 1448 daga makka zuwa madina kenan hijira ta farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da goma sha biyu ga watan takwas dubu da ashirin da tara a kalandar miladiya kamar da aka saba muna haɗuwa a wannan masallaci na abubakar na shajik basawa don karatu a wannan littafi mai take ko mai suna da unwani addurar bahiyya na marigayi a shekul allama muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala sannan wannan shine darasin mu na 92 a jerin gardarussan littafi muna cikin babi ko kitab da yake magana akan al-qada'u hukunci abin nan kitabul khusumati ko yadda ake warware jayayya idan aka samu koke ko ƙara daga wani akan wani a wasu haƙoƙi na mutane har ma da wasu haƙoƙi na Allah wanda duk da ya ware su su ne za mu ci gaba da su a cikin kitabul hudud to yaya za a yi a magance wannan jayayya na ɗaya dai mai neman haƙƙi a nemo mashi haƙƙin shi na biyu shi wanda ya taɓa haƙƙi a ƙwace haƙƙi daga hannun shi a taimake shi kada ya haɗu da Allah da wannan haƙƙi a kan shi da haka soyayya ce kuma umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya dora wa manzon shi ya isar kuma kad ballaga manzo sallallahu alaihi wasallama ya isar za mu tashi kan matsalar da kan abin da yake cewa ta juzu shahadatu mai yashhadu ala takariri fi'lihi ko yawa to yana koro mana maganganu na shaida sai kirari tabbatarwa da kaza da kaza har ya kai mu inda karatu ya je da mu wata juzu ta halatta metece ta halatta shahadatu man yashhadu ala takariri fi'lihi aw qawlihi ba da shaida wanda ya ba da shaida wanda ya shaida ga tabbatar da wani aikin shi ko wata maganar shi a baya idan tabbati tuhuma idan tuhuma ta kau mana in in an kubuta daga daga tuhuma to me yake nufi da wannan abin da yake nufi shine zai iya yiwa ana wata jayayya tsakanin wannan da wannan kila ma an yi kiki kaka babu shaida har sai da ra'ayi can daga wani sai wani ya zo ya ce ni ina da shaida akan wannan abin da ake tattaunawa salkale ce mashi fa hada bik madalla metete sai ya bayar da shaidar kuma ya tabbatar da cewa shaidar da ya bayar haka ta faru a aikace daga gare shi ko haka ta faru a magana daga gare shi alƙali zai karɓi wannan shaidar da sharaɗi ɗaya idan ta face tuhuma idan ba a zargin ya shigo ne don ya dama ruwa ko don ya lalata al'amura babban misalin da ake bayarwa a nan shine wani mutum da ya yi aure ya yi aure an ɗaura aure da safe ko da rana ko da yamma kafin ma amarya ta tare kawai sai ya tafi gidan ango ko ta tare ko kafin ta tare ya samu ango ta samu ƴar tsohuwa ce haka tana tafiya da kyar ita ba ta san ana ta neman aure ba tunda lokacin sahabbai lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan daɗe daɗe za ga yanzu har wani katon kati ake wai na sa rana wanda kai ka san daga ganin wannan katon katin ba fa nan za a yi bikin ba in ba haka ba to a sai jarkan mai mana na dafa taliyar biki ko ko a sai hula ko na takalmi da za can can tare da shi ita tsohuwa bata san ana neman aure ba wai wane yana neman wance ba ta da labari tana da wani aka zaka ce ai daga ɗan aure nake nawa ai wane ne ya auri wance ta ce ina da wata shaida akan aurensu sai ta tafi gidan ango ta ce da kai da ita amaryar duka na shayar da kuna yin jirajirai kai na fara shayarwa da aka haife ta na karɓe ta na shayar ba mai wannan shaidar shi ma sahabin ba wai yana sanar ba wanda ya sani ango hankalin shi ya tashi ai wannan bayani kin shi yazo kafin ma a daidaita ko kafin ya fara zuba kuɗi to sai ya ga to ai yanzu mafita ɗaya kalgare shi duk duniya mai warware wannan sarƙaƙiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da ma umarce shi mu rika mayar da al'amura zuwa gare shi kawai sai ya ruga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi na ganin shi ga hankalin shi a tace zauna ne ya faru rasulullah ka san mu zo bayani galiban yakan yi bayani ne yadda za ka amfanar da shi aure ne auren da aka daura man dazu da wance to shine wata mata ta zo ta ce ai ta shayar da ni kuma ta shayar da matar sai annabi ya tambaye kai ne ita ta faɗa maka haka yace ta faɗa ta faɗa maka haka yace ta faɗa sannan bai ce to yanzu ni me zan yi tunda ta faɗa banda abin da zai yi yanzu kawai a je a sanar ta tafi gidansu ba magana aure kai yan uwa ne yayi a kan me dika mata kayan daki ba ba ta zo maka da kayan daki ba sai dai ka auren da ita ba kuma ta auren da kai ba to an gode an gama hada kashi inda yan adawa kaga sun samu traffic ko ya ban tausayi wani yana ta yaban tausayi ba mutum sai ya bashi ba ya ji dadi ne eh wai shine kuma ka bashi tausayi to irin wannan shaidar ita ce ake cewa ta juzu shahadatu man yashhadu ala takriri fi'lihi ya halatta ba da shaidar wanda ya ba kamar ya halatta karbar shaidar wanda ya ba da shaida don tabbatar da wani aikin shi a baya au kaunihi ko wata maganar shi idan tafatit tuhuma in zargi ya koru in ba tuhuma yanzu ka misali ana cikin shari'a wani ya ce ya sai filin wani shi kuma wanda aka ce ya sayar da fili ya ce shi ba bai sayar ba shi jingina ya bashi shi jingina ya bashi shi wani ana ta shari'an nan shi bai sani ba ashe shi wannan mutumin da ke gefe shi ya karɓo cikon kuɗin filin ya kai ma wancan da ke musa cewa ya siyar tabbas jingina aka fara da ita ya karba miliyan daya amma daga baya wasu hidindimu sun ta bidiro mashi niyyar ka aike ina karɓo mashi dubu ɗari biyar miliyan daya har kuɗi suka kai miliyan takwas muka zauna aka yi ciniki na fili miliyan tara wannan ya ko miliyan ɗaya ya bani da kai dukkaninsu ina da rekodin ina da bidiyo na kawo kuɗin da karɓo kuɗin to kaga in yi faɗi wannan maganar wannan shaidar tashi za a karba to sai dai kila daga ƙarshe duk da aka gama sai shi wanda ake ƙara cewa ya wanda yake musa ya sayar da fili wanda ake ƙara kenan zai iya daga hannu ya ce ya ranka ya daɗe lalle shaidar shi inda ba tuhuma da abin a karba ce sai alƙalai tambaye shi me ce tuhumar da kake sai ka ce yana wancan jam'iyyar ina wannan jam'iyyar tare za mu kara a kujerar majalisa kalkari da ta kamar akwai tuhuma kamar akwai tuhuma to amma ita din ma sai an bi to inda tuhuma shikenan inda tuhuma shikenan ko kuma misali ita waccan mata misali ta zo ta ba da shaida ba wanda ya san da ya faru sai shi an goye ce to ranka ya dade akwai fa yar tuhuma fa kaninta ya nemi kanuwata wata biyu da suka wuce kuma gida mun zauna mun ce ba za a bashi ba kuma sun kullace mu cewa ala kawo ranar mai da biki ni ina zargin wannan kirtin shi ne mai da biki alƙali zai ce kana da tuhuma kana da tuhuma a shari'a kenan to wannan shine abin da yake nufi anan saboda a shari'a ba a kawo wani abu da ya hana karɓar irin wancan shaidar ba kamar shaida ce da zaka zo daga irin abin da ake ce mace third party bangare na daban kai mai ƙara kana ta neman shaida ashe baka san ga wata shaida ma a gefe ba ko kuma kai da ake ƙara kana ta fafutukar ya za a yi ka rubuta shaidar wancan ashe kana da wata shaida daban kaulan au fi'ila au ma'a kila ta magana ce kila ta aiki ce kila kuma ta duka ce gaba daya to idan alkali ya ga cewa akwai matsala ko kuma ya ga akwai bukatuwar haka zai iya sawa wannan shaidar ya rantse in ya ga akwai mafita zai iya sawa ya rantse ile ce ranka ya dade akwai tuhuma ai kaji kaji kaji kaji ina da rigin shi da karar karfi a wannan ba tuhuma bace mai karfi yanzu dan aka wanda tuhumar ka bari mu sa ya rantse kai za ka iya rantsewa da billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan labar da ka faɗa mana wannan shi ka zo da ita haka take in yace da rantse fa labar sai a kira shi sai ya rantse to sai ya ce wa shahadatu zuri ko nan ne nan ne ko wa shahadatu zuri shaidar ƙarya min akbaril kaba'iri tana daga mafi girman zunubai tana daga mafi girman zunubai da mutum zai aikata a rayuwar shi shaidar ƙarya ba baka sani ba ka ce ka sani shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba karshen duniya a rayuwar shi a lokacin shi yace gaba za a samu wasu mutane suna ba da shaidar abin da ba su sani ba wata rana akwai hadisi ne da ya tabbata ko daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu a cikin sahih bukhari wa Muslim shi Anas yake cewa an ambaci manyan zunubai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai na labar sai suka ya rasulullah ana cewa ba akwai wasu manyan zunubai masu mugun halaka mutum a wata riwayar kuma ga ce a'a tambayar shi aka yi an akbaril kaba'iri sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa bari in faɗa muku mafi girman zunuban da za su gama da mutum take annabi ya ce ashirku billah hada Allah da wani shirka shirka ta kuma dawo tana cin kasuwa yanzu wannan ɗaukar shirka wai sai ka je gun boka ko sai ka kama mutum ka yanka ko sai ka yi wa qur'ani tsari ko sai an baka talatimu da kharagatu ka kira aljanu kun tattauna sun hana ka sallah sun hana ka wankan janaba abin bai kai nan ba ai hadarin da shirkar ke da shi yadda ka san wata bakar tururuwa ce akan bakin dutse a tsakar dare kenan yanzu nan zaka hada da ita shi yasa annabi yayi bayanin ta filla filla tana da anwa tana da kuru duk wani nau'i na ibada da yau zama tilas ka yi shi ga Allah shi kadai in ka juya shi kai ma wani shirka ne neman taimako da Allah kawai yake yi sai ka tafi gun wani kace idan baka taimako zaka fara kasuwanci garin ku akwai yan hasada akwai sa'idawa dan kada wani ya sa maka hannu yace yanzu mu kai baka taimako aslan fasta'i abin nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza ta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah ne kawai to dan me ka je gun wani shirka ta zo wurin ko kuma canfi ko sai ka canfa kai na naji yana ciwo yanzu haka wasu ne suka samu hannu ciwon ka nawa to kike da shi zan samu hannu ga manyan billionaires nan suna ta yawon su lafiya lafiya ko da wani yake cewa ai irin wannan matsala ta fi yawa a da'irar talakawa ta fi yawa a da'irar talakawa billionaire nan yaji kanshi na ciwo ba zai an sami hannu ba likitan shi zai kira a jamus kaina na ciwo ta nan bangaren yana min wani haka haka haka haka sai dakta ce to yadda za a yi ka kashe waya tun takwas haka na safe ka kashe waya ka kwanta in ka tashi kwanciya ka kwanta da bangaren dama sai bayan awa uku ka koma kwanta da bangaren hagu in ka tashi kai wanka sannan ga wasu kwayoyi da zan faɗa maka ka sha kwaya biyu kawai shikenan yana yin haka sai kuma ka ji shi gada ga wuya warke kai kuma in talaka ne nan kai naka jarin miliyan goma ne kila ko miliyan biyu ma kai wani ma bai kai ba sai sun sa mashi hannu ne sai ka tafi gun wani boka shi ko boka kana zuwa dama abokan mutuwa yake nema sai ce to shikenan lalle ko sun sa maka hannu har ma sai ya hada ka ai kai kai sai sai kai awa goma kana hira da su sune suka sa ma hannu kuma ji akwai wani da kuka wani kuka kusa raba dare kuna hira sai ka ce hadda shi shikenan ya gama da kai ya kwace shedan ya kwace musuluncin ya wurgar ya jona ka da shirka ya ce tare muke to masu kuɗi za ga su ba sa wannan canfin tambace tambacen shi mai kuɗi in zai shirka yadda zai in zai tsafi sai dai yi tsafi dukiyar ta ƙaru amma ba ya tsaji da kasa mai hannu ba shi kuma talaka ba zai je gun boka don dukiyar ta ƙaru ba sai dai ya je gun boka wai don an sa mai hannu ka duba wannan komawa baya annabi ce shirka da Allah ita ce mafi girman zunubai wa qatlun nafsi da kashe rai wa uququl walidaini da kin biyayya ga mahaifa fantarewa iyaye ukun nan annabi ya lissafa su ce sune akbarul kaba'iri an ce yana yana kishingide haka ya dan kishingide yake ba su labari fajalaka sai tashi ya zauna kasan larabci na da wani abun ban sha'awa muna da jalasa muna da ka'ada in mun tashi fasara ya muke fasara duka jalasa ya zauna ko ka'ada ya zauna amma a wurin balarabe ya yadda haka ne amma akwai bambanci in ka ce jalasa to yana kwance sai tashi ya zauna shine jalasa amma ka'ada yana tsaye sai ya zauna shine ka'ada ka bi dukkanin hadisai wannan ma'anar zaka gani fa kana muttaki'an fajalasa ko wa kana muttaki'an da yana kishin gide fajalasa sai tashi ya zauna amma ka'ada yana tsaye kuma fa ka'ada wa kana qa'iman fa ka'ada amma kazo kace kana qa'iman fajalasa rakaka kenan irin wannan yake ce mishi rakaka alhamul ma'anawiya yanzu baka da ilimin balaga baka da ilimi na stylistic al-uslub baka iya zabar kalmomi ba shi da kuma mutum ya iya zabar yaji ko to bayan annabi ya tashi ya zauna sai ce ala ukhbirukum bi wancan tashi ya zauna a wata riwaya ce ala ukhbirukum bi akbaril kaba'iri sai annabi ya ce to bana ba ku labari da zanibin da ya fi waɗancan ukun girma da muni ba sabai suka ce muna so ya ce ƙaunin zur aukala shahadatun zur shaidar ƙarya yanzu shaidar ƙarya masifar da ta ɗara ta shirka kaga mun damu da ita ba to amma masifar da malamai suka ce to me yasa ya ba da wannan misali haka da ita suka ce ita shirka zallan shirka haƙƙin Allah ne a ciki haƙƙin Allah ne a ciki amma shaidar zur akwai haƙƙin Allah dan Allah bai halice ka dan kai ƙarya ba dan adam zai iya rayuwa daga haihuwa har ya rasu bai ƙarya ba kuma bai asara komai ba bal ƙaryar ce ma ke rubuta shi to shaidar zur akwai cin haƙƙin mutane a ciki sannan akwai sabawa Allah haƙƙoƙi ne guda biyu kenan wancan kuma haƙƙi ne na Allah shi kadai annabi dai ya hana ya hana shaida zuwa kwarai kwarai da gaske wa alaikum assalam eh eh eh Eh, eh wannan ba laifi in mutum ya zubar da mutuncin shi ya halasta mai bai kamata a bada labarin wanda ya ci ba shi ya kibiya ba amma in ya ci ya kibiya ya halasta a faɗa yana cikin giba a wurare guda takwas da almamun nawawi ya ambata da sauran malamai cewa ya halasta ka a faɗa laifin wani shine ya zalunce ka ya ci bashi na ya kibiya in kai dade wanda ya wanda abokinka ya ci bashi na ya kibiya ko za ka yi taimakawa a karɓo ma ya halasta ka faɗa in ta kama je media za a iya zuwa media media za ta taka rawa to da wannan ba laifi ba ne zama shaida eh gara ma a nema karan kawo ƴaƴan shi wata na zai iya musa cewa ko su su musa a nemo wasu ne na wanda za su iya zama shaida ta addini kai tsaye kai ka nemo wasu a waje shi ma nemo wasu a waje su zama shaida sai a yi sabon rubutu sai a sa dattin yau muka yi rubutun amma bashin an ci shi tun lokaci kaza da yarjejeniyar za a biya lokaci kaza ba a samu biya ba har yau shine muka yi wani rubutu aka rubuta sabuwar ranar da zai biya a bashi kwafi ya kai ma ka rike kwafi sannan shi da ya ci bashin ya rubuta da hannun shi haka ake yi in mutum zai ce da Allah mun bashin dubu uku dan rubuta kar ka rubuta sai ya burma ka sai ce tun da na canza jami'a yake mun bi ta da kullun ranka idan na ce ba zan yi jam'iyyarsu ba yanzu kuka duba saboda sharri ma zuwa ya rubuta ya ban bashi dubu ɗari biyar sai a ɗauko takarda sai a ga rubutunka ne ran baɗa ran baɗa ni ne na ba wa na bashi ka faɗi kuɗinka yanzu dai ka haƙura ka ja layi sai lahira can ne za ku yi wani ahkamul hakimina wanda ya alamu sara'ira to sai ce da haka kada mutum ya shaida zuwa wannan shaidar zur din shahadatu zuri kenan tana da wata ma'ana mai ban sha'awa a suratul furqani da Allah na siffanta sifofin bayan Allah mai bayan Allah nagari sai ce walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama wadanda ba sa halartar wuraren balla wuraren asha wuraren tambele to ina ne wurin zur duk wurin da ba za ka samu kwandalar halal ba ba za ka sami lada ba in ka rika zuwa wurin wai da sunan hira shakatawa bata lokaci dako haduwa da abokai shahadatu zuri ne za a tambaye ka so nawa ka zauna me yasa ka je wannan kuma wannan kai da Allah ne a lahira ba ba kai da wani bane wanda kai mai tsari yace wa idza ta'arada al-bayyinatani idan hujjoji guda biyu suka yi karo da juna misali wannan ya kawo dalilan shi na cewa haƙƙin nan haƙƙin shi ne shi ma wannan ya kawo abin da ke bangaren shi da ke nuni ga cewa haƙƙin nan haƙƙin shi ne walam yujad wajhu tarjihin kuma ba a samu wata fuska da za a iya rinjayar da bangaren mai ƙara ko a rinjayar da bangaren wanda ake kara ba yanzu me mafita qusimal mudda'a a raba abin da ake kara akan shi gida biyu a ba kowa rabi suna kara akan fegi da yana kara daya akan fegi me kara ya kawo shedu da ke nuni ga cewa fegi na shi ne ila shi ma wannan ya kawo shedu musamman ba rantsuwa ce za ta raba su ba shi ma akan cewa fili nashi ne alƙali ya duba dalilan wannan bayyana din wannan lakin albayyana tu almuddahi shedu ya duba na wannan yaga kowane shaida ce mai ƙarfi ka zo da takarda na zo da takarda ranka ya dade ya ce na siyar mashi amma ba siyar mashi ne ba jingina na bashi ranka ya dade siyar man yayi ga takardar a jinginar mashi ne ga takardar misali ya karbi takardar wanda ya ce jinginar waye ya karbi takardar wanda ya ce sayar waye abin ya buga mishi kai kowace takarda za ta iya zaman kanta da a ce ba ɗaya ɗayar kai tsaye za mu yi aiki da ita to yanzu dan a raba gaddama nan fegi din sai a raba ce kai ka karɓa rabi kai ka karɓa rabi inda raguwar kes da sarkakiya a tsakaninku mu yi haƙuri sai lafiya can fa ana zuwa Allah ya san gaskiyar kuma ko mutum din aka tambaya wa qala sawaba mutum zai faɗi gaskiya ce gaskiya ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza wala yaktumuna Allah haditha ba sa koyewa Allah labari to shine qusimal mudda'a a raba abinda ake jayayyar akwai hadisin Abu Musa wanda aliman abu dauda da aliman hakim da aliman bai duka suka fitar da shi wata rana wasu mutane sun kawo ƙara ko sun zo da koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da awar wani raƙumi kowa na cewa na shi ne su duka me kila wannan ya rike ragama wannan ya rike ragama ya rasulullahi wannan raƙumi na ne wannan ya rasulullahi ba na shi bane wannan raƙumin nawa ne wa ba'atha kullu wahidin minhuma bi shahidi shahidaini kowane ɗaya daga cikin su yazo da shaidu guda biyu mutanen kirki adalai ya rasulullah ni da na ce raƙumi na ne kaga shaidu na da wani da wani nabi duba shaidun nan duk mutanen kirki ne ba za su taɓa shaida ta saurayi ba sai rasulullah ni ma yana da guda biyu ga sunan su shigo aka duba a musulma wallahi shaidu ne na Allah mutanen kirki ne bai sai da za a yi raƙomin nan ku je ku siyar da shi ko raba kuɗin ya karɓa ya sayar ya raba kuɗin ya ba su rabi da rabi to ba abin da za a iya baka da wani abu da za ka iya da ya wuce haka to sai yake cewa wa idza lam yakul lil mudda'i bayyinatun idan mai kara bai da sheda kuma ana iya samu fa to fa laysa lahu illa yaminu sahibihi walau kana fajira bai da wani zaɓi face a mayar da al'amari ta hanyar rantsuwa ga wanda yake ƙara kuma wannan da kake ƙaran ko da fajiri ne a ce kana ka kai shaidan ƙara shaidan ya sace maka sallah kuma ka ganin shaidan ya yi kama da wanda zai iya sace sallah bar yana ma sata sai aka ce ka kawo shaida shaidan ya sace maka sallah aka yi rashin sa'a ka buga ka buga ka buga ba shaida yin sai a dawo sai a ce to shaidan wannan mutumin da yake karar ka sace mishi sallah bai da shaida shaidan ko za ka iya rantsewa yanzu dan Allah rantsuwar ƙarya abun shaidan ai shan ruwa ya fi ta sauki ya fi ta wahala kai to ka bai za ka ce ka abinda wani guda kenan mugun nan ba na ba shi rantsuwa ba zai rantse to ba yadda ka iya ko mutumin banza ne dole ka bari ya rantsi saboda ka'idar lakin albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar ba yadda ka iya haka za ka yi hakuri sai a bashi rantsuwa sai rantsi gidajen guda biyu ne kun fi duniya ka annaka gharib aw abir sabil kan mun kan mazallaka hanya ne an kusa za mu je wajen ahkamul hakimi ya mana hukunci akwai hadisin al-ash'ath ibn qayyim yana na cikin sahih al-bukhari da muslim wata rana wata jayayya ta hada shi da wani mutum game da rijiya mutumin irin mutanen banzan nan ne ga akwai rigimammu ko irin rigimammun mutanen nan ne sai ya kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma al-ash'ath ibn qayyim to al-ash al-ash'ath kai ka kawo kara shahidaka shaidu biyu muke so daga wajenka au yaminu in baka da shaida biyu zan bashi dama ya rantsi kuma mutumin irin yan barkin nan ne zai iya zai iya maka rantsuwa da billahi allazi kuma ƙarya ne shi ma ya san ƙarya ne irin halakakkun nan ne bi ma'anar kalima sai al-ash'ab ibn qaisin sai yake cewa innahu idan yahlifu wa la yubali ai ko ya rasulullah in har aka samu rashin sa'a aka bashi rantsuwa mutumin nan farancewa zai yi fa ba zai damu ba sai annabi ce to ai bari ka ji akwai kaida man halafa ala yaminin duk wanda yayi wata rantsuwa ya taqiqu biha ma lam ri'in muslimin ya yanki dukiyar muta mutum musulmi da ita laqiyallahu wa huwa alayhi ghadban zai hadu da Allah Allah na gushi da shi irin karan sai ka ci dukiyar wani da Allah wani ne a cikin din nan nafi wata wala na biya ka haba na cikin din to munin ta ba kadan bane ana tashi ran lahira Allah na kallon wancan ya yafe mai ya kalla wancan ya magana da shi ya kalla wancan ya daga dare da shi ya kalla wancan ya mai rahama kai ba zai baka kode ba ghadban akwai da za ta tashi filin kiyama Allah a fusace yake da su kullama ulqiya fiha fawjun ko to irin su ne zai ta wurgawa to wuta ta san Allah na fushi da su ita ma za ta yi fushi da su da ka ko mutumin banza ne ba yadda ka iya wala tuqbalu albayyin wala tuqbalu albayyinata ba'da alyamin haka ya rubuta ko wala tuqbalu albayyinata ko ai dai tuqbalu ko wannan ladin nafiya ce ni na wasalin ne lalata ni asalin zancen wala tuqbalul bayyinatu haka yasa an ko ba da yamin naibul fa'il ne ba a karbar sheda bayan rantsuwa ka kai mutum kara kan cewa ya tsira mani da gona ya musa ya ce shi bai sayar maka ba jingina kuka yi dubu ɗari kai kuma ka ce a ya sayar maka miliyan ɗaya ba ka da wata shaidar kirki alƙali ya ce to ka zo mana da shaida sati mai zuwa sati mai zuwa ya zo ba ka da shaida kake ranka ne da ɗan ƙara ma ya ƙara maka sati ɗaya ba ka da shaida aka dawo ka ce a ranka ne da ɗan ƙara ma ya ƙara maka sati na uku ba ka da shaida ce mun gaji kai za ka iya rantsa da billahi allazi la ilaha illa huwa jingina ce kila mutumin banza ne kawai sai ya rantsa da billahi allazi la ilaha illa huwa jingina ce bayan ya rantsa kwana ɗaya kwana biyu sai ka samu shaidu guda biyu mutanen kirki dama ɗaya ya tafiya ne ɗaya kuma bai da lafiya ga shi ya warke ko ɗaya ba san da yake ba ga shi ya dawo sai ka ga sai ka dawo ko ta ce to ranka shi dade na samu sheda to tunda har wancan ya riga ya rantsi yanzu sheda ka ba yanzu dole zaka yi hakuri Allah ya kai mu lahira irin wayannan ne za su kosa ma abu saka hoko dan suna da cases positive cases amma a dakan ba dan garin kiyama za ta iya baka mamaki za ta iya mutum zai iya shan mamaki kama dai anan ba dama ko daga kara karka yi kai hakuri kawai me ya faru kaddara ce kowa da yadda take zuwa mashi ko mai kyau ko kuma mara kyau ko yace wa man aqarra bi shay'in ga wata kaida mai muhimmanci wa man aqarra bi shay'in duk wanda yayi ikrari da wani abu akan shi aka zo aka ce wane ne yake ƙararka cewa yana binka cikon kuɗin gona dubu ɗari takwas sai alƙali da ya gama karanto mashi abin da ake ƙara sai ya miƙe sai ce ranka yadda ya haka ne yana bina alƙali ce yaushe za ka kawo sai to ranka yadda a bani zuwa rana ya ce sai in zo da bayanin yaushe zan kawo ito an baka nan da sati biyu ma shikenan bayan sun dawo kotu sai ya sake aka ce to kai muke jin baya muke tsaron bayani daga wajenka da ya tashi sai ya ce ranka ya daɗe ikirarin nan da na yi na cewa haka ne yana ji na na janye baka isa ba baka isa ba saboda ana raba janye ikirari da rashin yiwuwar a janye zuwa gida biyu mu duka a kanmu akwai haƙoƙi kala biyu a kanmu akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayin Allah ɗan uwanmu da muke rayuwa tare to idan kai ikirari cikin haƙƙin Allah to ya halarta ka dawo ka danye amma mutum a kotu aka ce shi ma wance ciki a gaban kotu ya ce ranka ya daɗe haka ne da aka dawo sati mai zuwa ce ranka ya daɗe gaskiya ba ni ba ne gaskiya ba ni ba ne sai kawo yan dalilan shi da suka sa ko yan shubuhat din shi ko har shubuhat ma idra'ul hudud bi shubuhat ko ya shubuha take a kauda haddi da ita to kaga tunda akwai haƙƙin Allah ai jefewar in bai taba aure ba ai kashewar in bai taba aure ba ai haƙƙin Allah ne ko saboda ita wanda aka yi zata ita ko yan wanta ne zan fada idan kashe shi me ya tare maka to duk duniya wanda ya tare maka komai mala karga ce wani da fada zai rasu da na samu shagon shi ba sai ya rasu za ka samu abin shagon ba kawai wasalullaha min fadli ko fabtahu inda Allah rizqa sai ya daga mai cikin gari da na janye dan kare ce to shikenan yanzu ka janye ikirarin da kai na cewa kai kai mata ciki shari'a ta sauka can da tsaro kenan yanzu ku da kuke ƙara shi cewa shi mata ciki ku kawo shaidu guda ku in ba haka ma za ku sha bulala 80 80 ta kazafi to amma misali yana bin shi cikon kuɗi dubu ɗari takwas ya yadda yau bayan sati ɗaya an dawo kotu da ce ranka yarda da ikirarin nan da ne na cewa dubu ɗari takwas da muka yi cewa yana bi na ciko na fegin nan ko gonan nan ko abin hawan nan ranka yarda ba haka ba ne karkari zai ce an riga an ja dai dole ka biya saboda haka ba a janye ikirari a haƙƙin bayan Allah amma ya halatta a janye ikirari a haƙƙin Allah wannan shine bambancin to nan yana magana ne akan filqu sumati fi haqqil ibadi jayayyar da take da alaka da haƙƙin bayan Allah shi yasa ce wa man akarra bi shay'in duk wanda yake ikrari da wani abu aqilan lokacin da yake ikrarin yana da hankalin shi
baligan kuma wanda ya balaga ghaira hazilin ba kuma da ba'a ba ba da ba'a ba
akwai cewa ne wayo za ka ci kuma miliyan ɗaya nan da fegin nan cikin raha sai ce maka duk sadda kake so kawai ka turo account kai kuma a ce kayi kabarin sun shi ko kayi refada sai ta rikice ka je ko suka ce ranka ya dade ka gani sai a ce kai ba ga ya fada yana dariya ba to wannan ba a karba ba a karba ba a karba kaga kai fada kana dariya duk sadda kake so mu ɗari ta ko ta tsiya ce amma ba ka sai ke tafiya yana neman mashin din kyauta zuwa dogon inci kuma ya ce ita da kake so ka turo aka nabi maka ɗari takwas in banza me ce ce kai ka ɗauke ta kayan gabas to kaga wannan ba da gaske ba ne hadir sunan shi akwai lokacin da shari'a ke karɓar maganganun hadir amma akwai lokacin da ba a karɓa kamar ba da aure yanzu da wasa ana karɓa da wasa ka ce ka ba shi yakka ya ce ya karɓa an gama aure kuma sai dai ku yi kuli'i ko da wasa ya ce ya saki matar shi waye da wasa ne irin masu ga wannan dangancin ko waya ko da wai sai ya rubuta sakin ya saka a aljihu wai da ta bata mashi rai ya bata saboda kar a samu matsala kila ba jiwo a kusa kaga wannan ko kwata kwata bai isa aure ba ni ban ma ga hikimar da maman shi ta yaye shi ba gaskiya a samu maman shi ta mai da shi Allah bai isa yayi ba zama shekarar shi ashirin a wato ga ta shekarar yake kallo hankalin ake kallo ko da maman ta kalli bufin jikin ne ko ta garo dan huke ke kawai ta yaye shi ayya ummi kin yi kuskure bai sai yayi ba bai sai aure ba ka rubuta saki ina ba ai in ka rubuta ta gani ta san haka ba haka wani rubuta wai ya shige ta saki uku kawai yace ka wanke mai kaya bayar Allah ta zo tana ce taje kayo kayo kayo ta ci ma hamsin ce sun cika su sai magi kawai sai ta ga gure ne ta kada a to malam bayar Allah ta yi primary daga na sake ki saki uku ta saku daga yaushe daga ran da ta gani in kuma ya sa jet daga jet din da ya sa kila ya sa ta rana ya ce ta saku ta rana ya ce duk mu'amalar da suka yi ba ta halal bace in ta samu ciki a tsakanin dan shi ne saboda dan shubha ne ba laifin ta bane amma ba a rubuta da aka ba a wasa da saki kwata kwata aka ba a wasa da yanci aka ba a wasa da ba da aure to amma anan hazil nan kuma ana itibarin shi in ya fada da wasa gaira hazilin ya fada ba yana mai ba'a da barkwanci ba wala bi muhalin ba kuma ya yi ikirari da abin da ba zai yiwu ba ne a wajen shi ba zai yiwu ba ne a wajen shi misali kai ka san mutum shekara goma kwata-kwata gonar da yake nomawa in ce mugun kyau a kaibin goma amma wata shekara ma buhu uku yake yi sai aka zo ana karar shi wai ya ci ya ci bashin buhun taki a kamfanin Dangote buhu 200 zai noman bana kuma kai ka san shi bai ma da wannan rigingimin shi kuma da aka turke shi sai ce ya ya yadda ya ci aka ce indai kai da ka ci bashin za mu sake ka sai sai ce ya ci sai da wace a shi a shi zai iya cin bashin buhu 200 na taki to kaga wannan muhal ne abinda ba zai yiwu ba za a zauna a kalli wai abinda wani yi ikirarin haka ne a yanayin shi da rayuwar shi da ƙarfin tattalin arzikin shi da wayewar shi da basirar shi zai iya yi sai aka ce ma ba zai yiwu ba sai a ce to alƙali sai ce ba zai karɓa ba wala bi muhalin akalan aw adatan na abin da ba zai yiwu ya zama da cikin abin da ba zai yiwu ba a hankalce ko a al'adance to lazima kuma akan rabihi ka'inan ma kana duk abin da yayi ikirari da shi ko ma menene ya lubuce shi in dai ya zama da ba da ba'a bane bai zo da abin da ba zai yiwu ba a hankalce ko al'adance wannan ikirarin ya riga ya hau kan shi a haka alkali zai gina hukunci ko a haka kwamitin sulhu za su gina hukunci in haƙƙi ne ya bayar in na menene in na menene duka ya bayar jumlar ƙarshe ko hukunci na ƙarshe a cikin kitabul husumat yace wa yaktafi marratan wahida ikirari so ɗaya ya isa ba buƙatar sai mutum ya ikirari na yadda summa na yadda sannan na yadda a baka da buƙatar sai kai ta ikirari yace mina gairi farqin ba tare da an bambanta ba wajen tabbatuwar ikirari ɗaya baina mujibatil hududi ta ɓangaren abin da ke wajabtar da haddoji nan ce haddoji galibin da za akwai haƙƙin Allah ko to ko a cikin haƙƙin Allah ikirarin da ya isa ya ikirarin ya yi zina da ita ko shi ya mata ciki ya ikirarin ya saci kayan wani ya ikirarin ya mawa na ƙazafi shikenan ikirarin din ya isa ba a cewa wai ya maimaita akwai magana da ke cewa wai sai ya yi su shine ma da kamar ke wa martani su a mazhabar su ta shafi'iyya da ma mazhabar malikiya ikrar ya isa baka da bukatar sai ta nanatawa ta nanatawa ta nanatawa yace ba bambanci tsakanin cikin abin da ke wajabta haddodi wa gairiha da wani haddodi kamar huquq na mutane kama sayaat kamar yadda zai zo a babukan gaba cikin abin da ya shafi hudud din na haƙoƙin bayan Allah wanda akwai haƙƙin Allah a ciki ko haƙoƙin da ke kan bayan Allah wanda akwai haƙƙin Allah a ciki wannan shine karshen wannan kitab na kitabul husumat wanda yana da muhimmanci wajen ya tantance haƙoƙi ya kuma riƙe hannun azzalimi don kada ya taba dukiya ko mallakar wani don kada ya haɗu da Allah da nauye-nauye da amanoni da Allah ya umarni da mu bayar Allah yana umartar mu bayi da mu mayar da amanoni zuwa ga masu su in za mu yi hukunci ko mu rika hukunci na adalci ko ba kwa shiri da mutum to kada kiyayyar ta dauke ka ta kai ka zuwa ga fadar abin da bai kamata ba game da shi kai adalci ku yi adalci adalci ne fi kusa da tsoron Allah to sai sabon kitab malaka kitabul hududi littafin haddodi asali kalmar alhaddu kamar shamaki ne misali wannan bangon الحج بين داخل المسجد وبين خارجه shine ya zama iyaka da ta raba wajen masallacin da cikin masallacin to za ta yi wa kuma a ciki sai a zo a sa kamar mancan katakon shi ma sai zama haddun ne to Allah wa haddada hududan fala ta'taduha ya sanya wasu iyakoki wayannan iyakokin sai ya raba su gida biyu akwai haddodi da iyakokin da fala ta atadu a kar ku tsallaka su kenan ka iya zuwa kusa da dokar kai nomanka kai shagonka kai kamfaninka kai gidan zamanka amma kar ka tsallaka akwai kuma hudud din da fala ta farahuha kar ku kusance su kamar zina ita kar ma ka kusance ta kar ka kusance ta wani mai hikimar waka yake cewa karka yadda ka amincewa mace karka yadda ka amincewa mace mata da malamun sha bamban ita mace sai ta gama zartar da hukunci sai ta gama aikin da take so ta yi sannan take ba hankalinta da imaninta su ba ta shawara namiji kuma in dai ba namijin mace ba dan za ga akwai mazan da zaka ga da shi da macen ba bambanci kai gara ma wata macen kamar dai namiji ne haɗaɗɗen namiji shi kuma kafin ya zartar magana ko aiki sai yawa hankalin shi da imanin shi sai ce su ba shi shawara shi sa za ga kurakuran maza sun fi sun yi sauki aukawa da rubtawar mata ta fi yawa za ta iya zuwa ta zage wata kaf kuma kanuwar ta ce sai ta dawo ta ce to hankali ya ka gani na yi daidai kuwa hankali ta musu kyauta ba kuma da kanta zaka ta fito tsakar gida ce Allah sarki wallahi ni ma da kaina na san ban kyauta ba ka san mu mata ba hankali gare mu sosai ba ta riga kuma ta ballo ta dan me bata fara ba hankalin ba tukuna gaggawa matun takar kenan ita ce al'unusa to amma shi shi shi namiji shi kuma sai fara ba hankali to ya ka gani ita ka da kai dan uwanka ne abokinka ne amininka ne makocinka ne ɗan garinku ne ka yi haƙuri ka danne sai ka danne sai ga ya zo ya wuce a ƙarshe ma ba ta sai ka bashi da kunya sai ka bashi da kunya wala ina jin nauyin wani ne mai wani abu ran nan baitin ya fi ni imani wani mutum zaka je na faɗi baitin wani ya fi ni imani da matakin da zai dauka a kaina ba zai man kyau ba amma ya bashi ya ya har kunya shi nake duk wannan ba ta ce shi ba Allah kai ku lafiya za yi hukunci to a karkashin kitabul hudud zai kawo mana uquba ladabtarwa da azabtarwa da kamu da Allah ya tanada ga wasu laifuka da in mutum ya aikata su a nan duniya ga hukuncin da zai mashi waɗannan laifuka in mutum ya aikata su kuma aka yi mashi waɗancan hukunce hukunce da Allah ya tanada a nan duniya to in ya je lahira an ya kai mashi gaba ɗaya kenan to sai ma da ya fara da yace babu hajjiz zina ko babu hajjiz zani babi da zai magana akan haddin mazanaci zina kana ɗaya daga cikin mafi girman zunubai da barnanta ta wuce ta da yawa daga cikin ayyukan da muke gani ko waɗanda ake aikatawa a tsakaninmu idan muka koma muka kalli alkulliyatul khams akwai manyan ginshikai ko ayyuka guda biyar da ake so duk wani mai mulki duk wani jagora ya tabbatar da su ga waɗanda yake jagoranta kila uba ne kila shugaba ne kila malami ne kila kila shugaba ne na na gari na ƙasa da sauransu duk shugabanni na da wannan alkuliyatul hamsin shine a tsare wa mutane abu guda biyar kaga na farko a tsare hibzul dini a tsare masa addini sannan hibzul nafsi a tsare masa rayukansu sannan hibzul mali a tsare musu dukiyarsu na hudu hibzul ardi irdi kai hibzul irdi a tsare musu mutuncinsu to sannan sai hibzul nasbi a tsare tsatsonsu da nasabarsu wanda ya shirka ya karya kulliya guda daya shine hibzul dini ya karya wannan ka'idar wanda yayi kisan kai ya karya ka'idar hibzul nafsi wanda ya zina kulliya biyu ya karya hibzul irdi da hibzul nasab shi mazinaci ya fi mushriki muguwar banna a al'umma saboda shi ya tabo haƙƙin Allah ya tsokano gidan rina tana ya taba haƙƙin mutane ya zubar da mutuncin kai shi ya taɓa mutuncin wasu ya ruguza nasabar mutane kamar yanzu misali a ce a yi wayar sai aka samu wanda shi bai ba harka shi bace wayar wayoyin na irin za ga an gama sabon gida za ga wayoyi sun fi so ko idan mai aikin ya zo shi da ya kalla san za ka haɗa wannan da wannan ita za ka kunna maka fanka ko to ka ɗauko jahili ko wanda ba harka shi bace ka ce to malam ka ga wayoyin can guda talatin ne can ɗari biyu ne can sittin ne nan saba'in ne har haɗa mana ya zo da fulayen mai ƙarfi ni ya fiffeke wayoyi in ya kalla ya ce da wannan da wannan sun tafi kusa sai ya haɗa da wannan da wannan sun sanyi nesa ai bai kamata a zauna ba zumunci ba ya jawo ta ya haɗa ka ce a tafi wuta daga transformer duk to shi mazinaci shine ɗan rikita wayanin ɗin al'umma wato ko tsarin da Allah ya na cewa jinsin ɗan adam ya fito ta tsarkakakkiyar hanya wannan tsarin yake yaka sannan kana neman abin da yake zubar da mutunci cikin sakan ɗaya zina ko kowa bai sani ba ba ita wanda suka yi ya ta sani ai kuma za gaba ta girmama shi maganganun banza za ta faɗa mashi bai da kima bai da kima kai nan kana ganin shi wani huke ke kato yana da turanci kuna ta tafi ai babban mutum ne kai kana so ma ku gaisa saboda ka san shi ana tattare ka wata kadangaruwar bariki da ya taba zana da ita haka za ta kira shi da sunan banza turo mata miliyan biyar za ta je wanke gashi a a Japan ciko ciko ne ma daren ya ba ta sha buwaye to da ka shi mazinaci yana cikin mafi mugun mabannata a cikin al'umma sannan wani bincike ya tabbatar da cewa duk sadda namiji ya kwanta da wata mace to akwai wasu kwayoyin halittar shi da za su zauna a jikinta har abada har duniya ta tsari idan jamus za a kai ta ina yin misali da jamus saboda akan harkar likitanci mutane an sallama za ka ga komai kudinka in ba ka makale wa gwamnati ba kasar Germany ba za ta baka visa ka je neman lafiya ba ba za ta baka ba kai waye to da su ji suke kamar suke ba da lafiya to ko jamus ba za ta iya cire wannan kwayoyin halittar wancan matar ba kaga kamar Allah ya riga ya yi wa mazinaci kamun kadar ku in aka je lahira ko babu shaidar komai kwayar halittar matar za ta yi magana an gama da shi kuma idan mutum ya yi zane so ɗaya ya ɓata zurriyar shi da za ta zo guda bakwai nan gaba haka limamu shafi'i ya faɗa ibnu al-qayyim ma ya kaito wannan magana ya ɓata 'ya'yan shi sai sa in za ka yi aure mafi girman abin da za ka fara bincike babu tarihin zane a zurriyar har mataki bakwai babanta ya taɓa yi har kuɗi ka bayar a bincika maka kakanta ba uban uba kenan ko wannan fa in kai ta bangaren uba ba haka zaka zo ka sake jire shi ta bangaren uba tashi da daddare kai ta dogon bincike kakanta ya taba dan shafar wata nemo labari alaka za ku kulla ta kankat kar ka zo a gama da kai kana nan masallaciyar ka na lungu to in kakanta bai taba yi ba baban kakan ya taba shine na uku ko shi ma a binciko yasa kaga kenan akwai hikima in aka san uba aka san baba aka san kaka dan na sama saman nan da a rufe kawai sai wai ya kakan ku na hudu ne eh mu duk mu rike shi ba baban mu ka san mantuwa gare shi mun dai san baban mu mun san ba mun san kakan mu to baban mu kuma ya san kakan mu amma ya ce ya manta kakan shi to kaga na uku uba kaka ko uban yarinya kenan kakan yarinya eh baban kaka kakan kaka baban kakan kaka kakan kakan kaka sai baban kakan kakan kaka ka binciko su har na sama ta koma lokacin dan kojiyo in ka samu kwarto daya a ciki karka aure yarinya za ta zazzage maka mazinaci in baka yi sa'a ba masifar sai ta kare a zuriyarka ka taso sallar juma sai ta yanka da ciki duniyar gaba ɗaya za ka ce maka wani duhu tana juyawa a lokacin da za ku haɗa mala'ika israfilu a kwana ka ce wai yaushe za ka busa ya ce sai rana ya ce ka ce don girman allah ka busa yau ni da ba zai busa ba ko kun haɗu ba za ku haɗu ba eh ba za ka haɗu ba kowane ya ba sa ta sun haɗu da israfilu sai dai manzo allah ko ko sun tabbata sun kai ka tabbata na ta ga Israfil ko ya ga malaikan mutuwa sun dade da suna tattaunawa ba sa cewa ko ne dalili da ka zina tana daga cikin mafi girman zunubai a suratul furqani Allah ya lissafa mafi girman zunubai guda uku ibn al-qayyim yace su ne shugabannin duk wani saban Allah a duniya ina ga cikin littafin shi al-fawaid wannan maganar ko a cikin bada'iul fawaid Allah madaukin sarki ya yana ta jero sifofin bayan Allah masu rahama wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama alladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladina walladina walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar daya ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون sai ce wa mai ya fa'ala zalika wanda ya aikata hukuncin yalka asama wallahi tallahi sai hadda mummunan sakamakon shi yuza'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana za a ninninka mashi azaba a ran lahira kuma zai dawwama a wuta sai ce illa man taba daya wa amana biyu wa amila amalan salihah me yasa ya kawo da imani duk da a cikin mun ji akwai mushriki to shi mazinaci shi ma sai ya imani ya kace eh ai me siffa uku ne me siffa hudu ne ko biyar yake yin zina ba mara imani mara kunya mara wayo mara manufa mara rabo a sararre shi yasa daga cikin laifin illar da zina ke wa mai zina ko shirka ba ta yi yanzu mutum zai iya yayi ta shirkar shi kuma tattalin arzikin shi ya miƙe amma zina wasu 'yan shekaru ne tenuwa ɗaya ke ko biyu shi gina sallah ya naɗa mutum banda cututtuka za su bai wannan ƙanana ne ma banda ɓata zurriya da zai yi al-imamu shafi yake cewa uffu ta uffu nisa'ukum fil maharami ku kane sai iyalan ku su kane daga wannan abin da aka haramta wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi ku nisanci abin da bai dace ga musulmi ba duk wanda kaga yana zina karantse da Allah ba musulmin kirki bane dan iska ne lalatacce ne halakakke ne mara rabo ne mara manufa ne mara imani ne kowaye kuwa yace inna zina daynun fa in aqaraftahu zinan nan bashi ne in ka ci bashin nan kana likadabi ahli baitika fa alani yadda kai ma iyalan wani wala kan ya iyalanka matakin nan guda bakwai mai yazni imra'atin bi alfai dirhami wanda ya zina da wata ya bata dirhami 200 fi baitihi yuzna biduni dirhami a gidan shi za a yi zina da yashi ko kwandala ba ba ta ba an ce wani sarki haka ya ce to shi dai suna yin zinyar kuruciyar nan ya taba taba duwaiwan wata yashi ta girma ya ce a zo ta ce tana so ta zagaye gari tunda ya san yadda ya yi sai ya ɗibo security ya ce ku raka ta kar a bari mutane su rika matsowa kusa da ita da ta je wucewa ta wajen ta wata daba sai da aka samu wani matsiyaci ko wani mutumin kirkin matashi ko ka ce wani mutumin kirkin dan iska wani salihin dan iska sai to annabi ya bashi ne Allah ne ya turo shi lalatacce ne amma kai aiki da shi ya mamaye su ya zo ya dan shafa doyewan yarinyar nan ya shiga lungu to dan anguwa ne su ko baki ne kafin ka ankara ya bacci suka koma ran Ka'aba ce ai kaza kaza ne wani mara mutunci ne yace ah haka shi kadai na taba yi eh ya taba yi so daya to kaga an biya kenan Allah ya sa daga yau ba kari kuma matsalar hadda ba hadda kari yake galiban hadda kari to kaga sai sai an kiyaye dan na da gaskiya abin da ke ruguza al'umma yasa in zaka ba ni ɗanka aure karka ba mai zina in azani la yuhi illa zaniya ko haka Allah ba mu kaida shi mai zane ya aure mazinaciya in ba zai iya bai ya aure mushirka sun fi kusa dama shi gwarto ne ya aure mushirka duk farashin ɗaya ne shi ibada shi wata kirki ba ce ita kuma dama ba ta yi kaga sun ɗan fi goda ya ina za ki ne ni zan je masallaci ina za ka ne mai gida zan je masallaci sallar da ba za a karɓa ba to ke kuma ina za ki zan je ikkilisiya to yawo sallah ba a karɓa ba ta je ikkilisiya ta zagi Allah duk ɗaya ne a yi farashin duk ɗaya ne da aka zana mugun haɗari take da shi kuma ga mazahir ɗinta da ruwa da nata abinda ke zuzuta ta maduganta suna yawaita sosai a tsakanin mutane wanda akwai buƙatuwar lallai sai an ɗauki matakan da ya kamata a zuwa yi a wurin da wurin mutum yana tsoron zanen ne a sauƙaƙa wa kai a tsara aure auren kawai a yi shikenan ya ko ka in ma ba za ka bayar maka sauki a auren ba nemo kuɗi ba shikenan ba ka nemo kayan aiki ka ba su ayi auren shikenan kama za ga wani ma da auren shi kuma abun mamaki wata bazawara ce ta taba auren ba amma ka je tarihin bakin ta kashe 'ya'ya wallahi wata 'yar in ka ganta sai ka ga wannan to ai komai ma za ka iya sayarwa don ka aure ta amma da an faɗa maka uwarta sai ka ga to ai da a baka wannan billahi da gara a bada a ranka a iran ka taya ta yaƙi da amerika ko kuma a ba amerika a ranka a ce ma trump ga wani sojan sa kai ko a kai ka rasha ko kuma kai hijira ko da ka aure ta gara ka mutu ka zama daura wurin saboda kana aurenta ka tashi aiki yanzu duka rayuwarka ta zama baka da manufa kenan kullun a tsarkar kake an haifin maka namiji zai ma wata ciki an haifin maka mace za ta zo maka gida da cikin shege ƙwayar halittar mutumin yana cikinta har abada in duniya ta sani ma dai bata sani ba Allah ya sani kila kai ma ka sani ba ka kwanciyar hankali irin su ne annabi yake cewa su ne waɗanda duk da hadisi akwai maganganu akai alayyahun juji kenan aka ce ya rasulullah wace ce alayyahun juji wata ne tara matasa yake cewa ya matasa ya maza ina jan kunnen ku kar ku aure alayyahun juji aka ce yaya ce haɗaɗɗiyar mace daga gidan mutanen banza maman ko kakan ko waye ko waye akwai kwarto a ciki wannan matar alaran ya ce ko babanta ya gama da ita a yanzu zaka iya zuwa zaka sai keke ai zaka ga kan lafiya ko amma wurin takawar ba kyau ko wurin takawar lafiya amma yana kagewa duk zaka fasa sai kenan ita ba laifinta bane waye da mata wancan mutumin yasa anan zariya ne aka yi wani kes wata wani abokin mu shi je sulhun abin wata yarinya ta haddace Qur'ani tuntuni tana cikin waɗanda za ka rantse da Allah haddata ta zauna kuma in dai a waje ne haka ka ganta za ka iya kai mazan maza ka ka ba ta duk abin da ke cikin account ɗinka don ta zaɓe ka ka aure ta amma in ka ji gidan ba za ka aure ta ko kyauta inda ana bayarwa kyauta yarinyar abin na damunta yadda babanta yake babanta irin wasu mutane ne ga su nan banzaye wata rana yarinyar nan tsakar dare kawai ta tashi mama tana ta kuka tun da aka yi isha take kuka ta kasa hakuri za ta mutu tsakar dare ta tashi mama sai da maman ta tashi daga tana ta kuka ta ce meye ta ce wata tambaya za ta yi mata ta ce mama wai sadda kike budurwa ke tsakanin ki ga Allah ba wanda ya zo yake son ki sai irin baba ita ma uwar kuka ta wuce da shi an riga an samu matsala yi an riga an samu matsala wannan bayan ba za a taɓa komawa ba ta ce baba kuma mama ko wani mashayi ba shi ne kika zaɗi mama ko na ɗan wiwi ga yana ai ai suna bari ko ko ma aikin addini ya taso ya sha wiwi ɗin nan sai ya riga ka ba kai farmaki ta ce mama ba wanda ya fito neman ki ne sai baba kika zaɓe shi wace ka'ida kika yi amfani da ita wajen zaɓar baba tana kuka kawai dole uwar sai ta ba ta haƙuri an riga an samu matsala me haƙuri duniya ba ta yi zaɓen mun je lahira a warware to wasu mazan na nan a haka saboda haka samari ba wai zigi ne muke ba in ka riga ka tsoma kafa akwai kunuci za a yi ta kunuci wallahi mata wakkalu ko ya amma dai ko aliyu ko aqilu aliyu na ta yaro ne mi diyar dattawa sanda kake iya neman aure ba mai mota ko babur ba ba mai faffadan riga ba ko ba mai gogaggen wando ba mai magana ka ji tamkar kyauri irin mutanen nan da ƙarya a bakin shi ko shedan sai dai ya tsara kyau za ka ji magana ta fito yace ka nemi wanda yake da kula da shari'a in ya ce i baya a'a wanda a zuci yana da kana'a ba nauyi ba bisa ga jama'a to irin shi zaka nemi aure shi amma dai mafi muhimmanci tarihin zina so zaka da kaji wani kyas je ka rubuta a kunni karka ba kowa ka aje kundinka ne radda ka zo neman aure nemo nasabar tabbaza a waccan nasabar yaya akwai wani connection ila an samu wrong connection ko negative connection to kaga abubuwa sun lalace kenan Allah ya kyauta to yana ga sai mutanen Yesu sai mu tashi akan haddi da Allah ya tanada ga wanda ya aikata wannan mummunan aiki na zina Allah subhanahu wataala ya ya kiyaye ya